له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لتنين عشرين دبيو قوتا رمضان إذن رمضان الله صلى الله عليه وسلم shekara 437 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci a cikin jami'ar gombe wadda muna karatu cikin alkur'ani mai girma kuma muna cikin suratul anfal muna karatu a suratul anfal mun tsaya aya ta goma sha shida mun tsaya aya ta goma sha bakwai amma dai ita ne ba mu karisa ta bajiya ita za mu tashi insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya samu dace kafin karatu ga tambayoyin da aka turo kamar yadda aka saba wanda ya ce bayan ya yi sallama ya ce mutum ne an ɗauke shi injiniya a wata ma'aikata idan na'urori suka ɓaci suna canjawa a dokar ma'aikatan in abu ya ɓaci zubarwa ake yi sai su sarrafa na'uran sai su sarrafa na'uran da ya ɓaci har ya tashi to malam ya halatta mutum ya taho da shi gida ya yi amfani da shi wannan tambayin bata fito fili ba ya ce a dokan ma'aikatar in abu ya ɓaci zubarwa ake yi sai ce kuma sai su sarrafa na'uran da ya ɓaci har ya tashi an zubar kuma sai a sarrafa shi ya tashi na? yawa to a yace zubarwa suke yi ba a ya ce fa zubarwa su sai ce kuma sai su sarrafa na'uran ya ce sai mu sarrafa wa sai su sarrafa a hanyar su ma'aikatan kenan ko su ma'aikatan to inda haka ne a wake sai kuma ce to malam ya halatta mutum ya taho da shi gida rediyo ne ya bace su samu suka siya ma'aikatan kuma ta da rediyon ta bace
to ma'ana kamar yadda a mala abdulbasi yake faɗa shine shi yana ga su ma'aikatan ne su injiniyan suke iya sarrafa na'uran da ya ɓacin ya tashi to malam ya halatta mutum ya taho da shi gida ya yi amfani da shi inda su sun zubar ne mana ba sa so yawa in sun zubar a matsayin ba sa so sai mutum shi kuma zai iya gyarawa sai je gyara wannan ya halatta amma in kuma a matsayinsa na injiniyan gurin in abu ya ɓaci aka tambayi shawarinsa zai ce eh zai gyaru kuma zai iya amfani duk da haka sai suka ce a zubar sai suka zubar sai dauka amma ba wai a matsayinsa na injiniya kawai daga abu ya ɓaci sai ya jira a zubar ya dauka ya gyara ba wannan akwai wani abu daban gaskiya yau amma in dama ka'idar su kenan in dai abu ya ɓaci sai dai a zubar shi kuma kawai sai ya ɗauka ya gyara ya mai da shi gida to ya halatta in dai har haka ne wallahu ala shi ne in an tambaye shi shawari cewa zai iya gyaruwa ya yi shiru ko kuma ya ƙi ko wani abu makamancin ko kuma ya san za a iya gyarawa ko kuma ya ɓaci abun daga wannan kuma ya yi haram ya ce amana yauwa amma in dai haka ne kawai abun ya ɓaci da kansa kuma ka'idar ma'aikatar zubarwa za a yi sai ya gashi kuma yana da bukata wannan wani abu ne daban wallahu alam wannan bayan ya yi sallama ya ce tambayarsa ita ce ya ce mahaifinsa ya kasance idan ya shigo gida baya sallama to kowa yana yana ce masa sannu da dawowa ni kuma in ji mai takardar ya ce shi kuma baya fada sai ya fara sai ya fara jin haushinsa ya ce shi kuma dogaronsa faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kar ka yi magana ga wanda bai maka sallama ba amma kafin faruwan haka ya taɓa ce masa a cikin raha ya ce masa baba da kana sallama idan ka shigo gida da zai fi sai ya ce shi da gidansa da ke shiɗin sai a hankali to malam mai hukunci na kuma ya hukuncin sa ko ya hukuncin kawai sai tsaya haka yawanci addinin musulunci wasu sun rusa addinin musulunci da rashin tarbiyya sun ma yi ilimi wani sa'i suna zuwa gurin karatu suna karatu suna komai amma da aka rasa tarbiyya a jikinsu da ɗabi'a mai kyau sai suka kore mutane daga addinin musulunci wannan shine abin da ake ciki in ba kawai babanka ka ce masa shi ɗin ne halinsa sai a hankali babanka kake gaya mana kana sanar da mu shi ɗin ne halinsa sai a hankali wannan kaɗai da a ce ni shugaba ne wala sai amma bulala in mun gane ka saboda gabaɗe wannan bai kamata ka faɗi haka akan babanka ba bai kamata ka faɗi haka akan babanka ba kuma duk kana magana ne akan sallama kuma ka ce ka kafa hujja ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai maka sallama ba ya ce har da babanka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam da ka gano hadisin ai na ka gano shi kuma ya ce har da babanka wannan abubuwa sai a hankali to amma da ke dama ga munan dai ga kamar mu shi yasa abubuwan sai a hankali amma gaskiya a rashin abuna akwai bukatar in ka san abu na hadisi ko ka san abu an karantar da kai shi yasa yawanci gurin karantarwa kar ka dauka in ka gaya wa mutane abu shi yasa wasu abubuwan ba su fa ake faɗan su ba akwai abun da ba dole sai an faɗa ba a gurin jama'a yanzu wanda ya yi ma sharhin wannan hadisin ko kuma ka karanta kai da kanka ko kuma aka karanta ma ba haka ɗabi'ar wanda ya karanta hadisi ya kamata ta zama ba ko da ga wani mutum ne ba ma ga mahaifinsa ba a ce ba wani mutum ne ke shigowa gidan da kake baya sallama ba haka zaka masa ba balle ko mahaifi shi za sai ce ma shi da gidansa kaga shi akwai abubuwa da yawa wanda watakila bai gane ba game da abun nan amma baka ga annabi ibrahim ba alaihi salam babansa gumaka yake bautawa amma yana masa magana ya abati ya babana inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lishaytani waliya يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت تون irin bayani da yake masa ya babana ya babana kai kuma kana ce mana shi din ne halinsa sai a hankali kai kuma halinka sai yaya to Allah ya kiyaye ya kamata a ringa koyon ladabi sosai muna fata Allah samu dace wannan kuma doguwar takarda ce ya turo yace kai nasiha matuƙa akan zikiri Allah saka da alkhairi ya ce ƙarin bayani akan abin da aka faɗa shine akwai ƙa'idoji na amsa roƙon Allah mutum ba zai kasance kullum a cikin saƙon Allah ko mu'amala da haram ba sannan ya tsammaci biyan bukata a gurin Allah misalin saɓo a wajen mai zikiri kamar misalin kamar misalin a misalin sabo a gurin mai zikiri kawai misalin makami ne a wajen ragon mutum makamin ba zai yi tasiri ba haka mai sabo a haka mai sabo zikirinsa ba zai yi tasiri a gurin Allah ba saboda haka mai zikiri ya guji yin na ɗaya shirka na biyu zina na uku sata na hudu shan giya na biyar ƙarya na shida zalunci na bakwai cin haram da yanke zumunci na bakwai cin haram da yanke zumunci sannan da dacewa da lokutan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan yana ina ga yana ƙarin bayani ne akan cewa kar mutane su ji falalolin da aka ta faɗa akan zikiri mutum ya zo yana sabo yana ɗauka cewa in yi zikiri shikenan da wannan kare karkata zuwa ga aƙidar murji'a sai a duk abin da za ka yi kawai ai Allah yana gafarta zunubi gaba ɗaya to wannan gaskiya eh ƙarin bayaninsa yana da wajihi saboda yana nufin cewa kar mutum ya rinka sabo ya ce bari ya yi zikiri yawanci zikiri yana kore mutum yana wanke mutum daga sabo ne duk da cewa da wuya a ce mutum inda yana azkar irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara ya kuma bayyana a ce kuma an same shi yana shirka da wuya amma dai kar mutum ya yaudaru ya rinka yin shirka ko yana wasu miyagun sabubbuka kamar yadda ya lissafa alhali yana zikiri wallahu ta'ala ala wannan kuma bayan ya yi sallama ya ce malam mahaifiyar matar mutum ne sai ta rinka sakata tana komawa gida maimakon zama a ɗakinta kuma tana sa ta ta sayar da kayanta har da wanda na saya mata har da wanda ya saya mata ya ce malam menene shawari kuma mahaifin matar ya rasu tun lokacin da ya rasu tun lokacin da ya rasu uwar ta fara wannan ɗabi'u wannan shi ma babban matsala ne a rayuwa musamman a irin rayuwar yanzu wani sayi wasu mazan suna raye ma sun bar al'amarin aure a hannun mata don haka komai abinda za a yi kawai harkar aure da zaman aure kawai abinda mata suka yi kawai shikenan ba ruwansa mace ce mai tsara abubuwan da yadda za ta yi da sauransu wasu haka suke wasu kuma idan abuna iyayen yaya suna raye maza din kenan baban yarinya to akwai dottaku tattare da shi yana tsaye matar ba ta da tasiri in ta samu baya nan Allah ya karbi rayuwarsa maimakon ta jure da ɗabi'un da ya saba a kai sai ga ta zama wata irin shi'umar mata shi yasa irin wannan in mutum ya samu irin wannan ya samu jarrabawa a rayuwa sai ya ta haƙuri gwargwadon iya yadda Allah subhanahu wataala ya sanya a yi haƙuri ya ta haƙuri har watakila Allah subhanahu wataala zai iya canza lamarin amma lallai akwai wasu mata waɗanda suke shi'umcinsu ya yi yawa mace za ta iya tsayawa cewa a ita za ta raba aure a za ta kashe aure a za ta yi kaza wata matar kuma son abun duniya da kwaɗayi ya mata yawa shi za kamar yadda ya faɗa tana sa yadda ta sai da kayan ɗakinta irin za ka kaga gaba ɗaya za ka same ta harkar arziki ba ruwanta da shi sai ta sa yar ta sai da kayan ɗaki in su biyu ne a gurin mijin sai ta dawo kuma tana cewa to ita kaza sai ta rinka kawo wasu matsaloli saboda ta sa yarta ta sai da kayan ɗaki ta sai da kayanta ba ta da wani tasiri da za ta yi miji duk matar da take sai da kaya ba ta da wani mutunci a gurin miji balle uwarta ta zo ta sa abuna shi yasa fatoyin malaman baya bayan nan in ba manta ba Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yake cewa ya halatta a hana uwar mata zuwa gidan yarta in ta zama shu'uma uwar mata amma a hana ta zuwa gidan yar saboda saboda tana haddasa abun da zai abuna akwai mata irin waɗannan wata kayan aure ma wata sayarwa za ta yi kawai ta sayar da shi shikenan kawai ta kama abuna hayaniya ita ga ga mai son abun duniya so da haka ba aure ne damuwa ba wasu matan ba su san darajar aure ba kwata kwata so da haka sai ka ga bata damu ba yadda ta dawo kawai ta zauna a gida wata ma ta dawo ta zauna a gida sai su haɗu kawai su zauna su zama daba a cikin gida sai hira da gulma da surutai da sauran shikenan ba san tasirin aure ba ba san darajar aure ba ba wanda ba su iya cin mutuncinsa da maganganuwa yawo kawai su tafi dungume su je can su je can su je can ayi gulma can ayi gulma can shikenan to wannan gaskiya ba karamin hatsari bane kai kuma ka shiga cikin jarrabawa saboda haka abin da kawai za a iya faɗa shine haƙuri ko kuma ka samu baffanun ita wannan yarinya din tsayayyu irin waɗannan ko za ka samu uwar ta kange 'ya'yan da ita kawai saboda haka duk wani maganganu da wasu baffanu ko kawune ko waye za su yi sai ka samu kawai a ita sai abun da ta ce to ka samu irin wannan bazza'iyar uwa din to sai dai kawai addu'a yau sai yi ta addu'a har Allah subhanahu wataala ya kawo sauki cikin lamarin bazza'iya kenan wanda za ta tsaya duk wani namiji in yayi magana kawai sai ta yi fatali da maganarsa ta tsaya ita ce jaruma tana ganta kanta jaruma saboda haka bata san darajar aure ba za ta iya raba aure za ta iya kaza za ta iya kaza ita ta shiga nan ta fita can to irin wannan an haɗu da ita an samu jarrabawa sannan za ta yi nadama za ta yi nadama komai ya faru sai kaga tana nadama ko za ka ga ba wani tasiri da za ta yi ba ta da kuma wani mutunci saboda haka Allah kiyaye sai da kai ta hakuri insha Allah a samu bakwanu yarinya din a rinka abunan bayyana musu watakila insha Allah ta'ala za su iya yin abun da zai dace Allah sa a dace sai a ta hakuri Allah ya taimaka insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a daga inda muka tsaya sauran tambayoyin insha Allah in muna raye gobe za a ci gaba daga su za mu tashi aya ta kamar yadda aka bayyana aya ta goma sha bakwai inda ya cikin suratul anfal muna fatan Allah ya samu dace na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم
الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم أني بياني a darasin da ya gabata Allah subhanahu wataala yana bayyana cewa ba ku kuka kashe su ba Allah ne ya kashe su ma'ana dukkan saukan mala'iku da tsayawanku da ƙoƙarinku duk ba shine ya sa kuka ci nasara ba wannan yana nuna Allah yana buƙatan a da al'amari zuwa gare shi komi ka ci nasara gare shi abuna a cikin rayuwa ka da shi zuwa ga Allah ba don taimakon Allah ba da baka iya cin nasara ba har 'yan aljanna in sun shiga aljanna me da al'amari suke ga Allah suna cewa alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah Allah mu godiya ta tabbata ga Allah wanda ya shiryar da mu zuwa ga aikin da ya kawo mu wannan guri da rahamarsa ba don Allah da rahamarsa Allah ya shiryar da mu ba da ba za mu zama shiryayyu ba to kullum mutum ya rinka mai da al'amari ga Allah sannan kashe su da aka yi sun cancanci kisan ne haka Allah ya sani da aka yi sa ya zamanto aka kashe su amma in ka duba ga adadi ne tsirari Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama kamar yadda aka bayyana a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi ƙasa da hannunsa ya watsa ɓangaren ƙasa ɗin gefen damansa inda kafirai suke ya watsa gabansa ya watsa gefen hagun ɗinsa ya ce shahatin wufu shi sai gaba ɗaya ƙasa ɗin ya mamaye idanuwan kafirai kowa yana ta mutsutsuku da idonsa har musulmai suka dinga kashe su to wannan watsa ƙasa da ya yi tafi ɗaya ne kawai amma ɗumbin taron su gaba ɗaya ƙasan ya riga ya shiga idanuwansu yanzu kaga mala'ika in mala'ika kisa zai yi yaushe har sai an sawa wani ƙasa a idonsa kafin mala'ika iya samun daman kashe shi ba sai an yi wannan ba sannan allah subhanahu wata'ala da yake tare da su da kuma kariya da suke ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam da himma wajen daga addinin allah amma duka wannan bai sa kai tsaye suka yi kaza a sai da allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya watsa wannan ƙasa din don a tabbatar da mu'ujizar manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana iya watsa ƙasa kaɗan amma ta gama idanuwan mutane da yawa amma duk daga kuma sai Allah ya mai da al'amarin zuwa ga shi kansa subhanahu wa ta'ala Allah ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama baka watsa ƙasa ba fa lokacin da ka jefa wannan ƙasa ɗin ka watsa har yayi tasiri a idon su ya mamaye idon kowa ba fa kai ne kai wannan ba tasirin ya shiga idanuwansu ba fa daga kai bane walakin Allah rama Allah ne ya sanya tasirin kasar ya shiga idanuwansu karuwa hatta aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da iyaka yana da iyaka aikin Allah ya fi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka haƙƙin Allah daban haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban kaga anan Allah ba yana kaskantar da annabi sallallahu alaihi wasallam bane daga darajarsa yake yi domin shine ya watsa ƙasa tafi daya amma Allah ya isar da ita idanuwan ɗumbin jama'a masu yawa don me Allah ya yarda da shi wannan daga darajar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san haka amma mu na baya ba mamaki mu kasa fahimtan haka mu dauka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya watsa kasa sai ta mamaye idanuwansu to sai Allah ya gaya mana cewa wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama don mu gane cewa ashe manzon Allah ba Allah bane Allah shine Allah an gane saboda haka Allah subhanahu wataala shi yayi aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai iya yi ba iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya yi shine diban kasa ya watsa amma isan kasar ta mamaye idanuwan kafirai tare da ɗumbin yawansu wannan aikin Allah ne shine Allah ya tabbatar nan wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama daga kullum a san haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ajiye shi iya inda Allah ya tsaye da shi a san kuma haƙoƙin Allah kar a bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙin Allah in an yaka zai iya kaiwa ga cewa an fada shirka wanda wannan bai dace ba wajibi ne a girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wakkara shi mato a girmama shi a daraja shi iya yanda ya kamata babu wanda ya cancanci darajawa da girmamawa da mutuntawa da yi masa salati ka samu lada a gurin Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wadda zaka masa salati sau daya Allah ya maka salati sau goma wannan yana nuna daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka yafi kowa yafi duk wata halitta a doron kasa amma shi ba Allah bane da ya watsa ƙasa iya abin da zai yi kenan isan ƙasan idanuwan kafirai aikin Allah ne aikin Allah daban aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban aikin Allah ya fi na manzon Allah domin Allah shi ya halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka Allah ya ce walakin Allah harama Allah ne ya sanya tasirin watsa wannan ƙasa din a idanuwan waɗannan kafirai don haka sai a gane wannan kuma Allah ya ce wannan abun da ya faru waliyubuliyal mu'minina minhu bala'an hasana don Allah ya daga darajar mu'minai ya fito da matsayinsu a gurin Allah shine ma'ana waliyubuliyal mu'minina minhu bala'an hasana don Allah ya fito da matsayin mu'minai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idon duniya muna karantawa gashi nan muna gani kuru cewa lallai Allah ne da kansa ya tsaya wa sahabbai ka duba watsa ƙasa aka yi don kar a kashe wani daga cikinsu don kar a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma ga sunan tsatsaye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ba da himma sun yi imani imani na gaskiya Allah subhanahu wataala ya sanya watsa ƙasa kawai aka yi amma ƙasan ta yaɗu cikin idanuwan kafirai shine waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana Allah ya yi haka ne don ya fito da daraja da falala ta su sahabbai mu'minai kenan Allah mu'minai ke kiransu so da imaninsu babu kokonto mu ne imaninmu ba a san inda yake ba mu yanzu tun daga bayan sahabbai yayyo baya kowa ka gani yana himma wajen imani sai ka ce kana masa kyakkyawan zato wane ga alama muna masa kyakkyawan zato yana kokari yana kaza yana kaza amma shine mumini a'a ba za ka faɗi wannan ba amma muna da alaman zato da muke wa wane akwai sifofin imani tattare da shi kai muna zaton wane mumini ne duk za ka iya faɗin wannan amma kai tsaye ka ce wane kan mumini ne a ba kai ba shi wannan amma su sahabbai allan da ya halice su ne yake cewa su mumine ne shikenan ba wani sauran wanda in mutum ya ga dama ya ja zai je ya haɗu da Allah da ya ce su mumine ne in ka ce su ba mumine ba ne to ba da kowa kake faɗa ba da wanda ya ce su mumine kake faɗa shine kuma Allah subhanahu wa ta'ala haka ba sai ka tsaya kana cewa kuma ba iya abin da yake kanmu shine mu faɗi falalan sahabbai kamar yadda nassosin alkurani suka tabbatar da nassosin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar iya abin da yake gare mu kenan amma in kace ba haka bane to wannan ba da mu kake ba da wanda suka faɗa kake mu kawai wakilci ne mun zo muna karantawa ne muna fassarawa da Allah ya sa ayi haka iya abin da muke faɗa a nan ayar Allah ce ake fassara ta wa ya ce wa sahabbai mumine shine Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk yace su ba mumine bane ko yace ɗaya daga cikin su ba mumini bane ko yace wani abu to wannan da wanda ya faɗi cewa su mumine yake ba da mu da muka zo muka fassara abin da aka faɗa ba kawai sai ya zama in ya je zai haɗu da shi ko ma kafin ya je tun a duniya ma zai haɗu da shi tun a duniya zai haɗu da shi zai haɗu da Allah subhanahu wataala ko ya haɗu da wata halittan Allah ta isan masa ta isan masa saboda haka Allah subhanahu wataala yake tsarawa to haka wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasana Allah subhanahu wataala ya yi wannan ne don ya fito da falalar mu'minai fili a gani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anhu Allah ta inna Allah lalle Allah subhanahu wataala sami'un meji ne ga duk abin da kuke faɗa in kun ce waɗannan sahabbai kun rena musu Allah ya ji ku in kun yarda da imanin su Allah ya ji ku alimin kuma Allah masani ne shin aikin irin wanda suka yi za ku yi ko ko kuna ganin za ku yi wani abu daban Allah subhanahu wataala alimun masani ne ga masu aikin kwarai kuma masani ne ga wanda suke aiki da ba na kwarai ba Allah sa mu yi aikin kwarai na'am ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين Allah subhanahu wa ta'ala ce zalikum wannan abu ya faru ne kashe wa'incan tsirarin kafirai da aka yi da watsa ƙasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yawan mamaye idanuwan kafirai da kuma bayyana daraja da falalan mu'minai da Allah yayi Allah subhanahu wataala ce zalikum wancaninku kamar yadda wata hausan take fassarawa zalikum ma'ana waɗannan abubuwa da kuke gani Allah ya yi su ne ku sani wa annallaha cewa shi Allah muhinu kaidil kafirin mai raunana makircin kafirai ne kar ku damu da makircinsu kar ku damu da ƙarfinsu kar ku damu da shirye-shiryensu kar ku damu da tsare-tsarensu wa annallaha lalle Allah muhinu kaidil kafiri mai raunana makircin kafirai ne dare da rana kuma ko a wani zamani kuma ko a wace ƙasa Allah zai raunana kaidin kafirai amma sharaɗi ya ku muminai ku tsaya kai da fata akan dokar Allah sharaɗi kenan amma in ba ku tsaya kai da fata akan dokar Allah ba kar ku yi tsammanin nasarar Allah amma lokacin da kuka tsaya kai da fata akan dokokin Allah ba kwa cin abu sai na halal haram dai ku ci da gangan a ba kwa saba wa Allah da gangan ba kwa riba ba kwa annamimanci ba kwa zalunci ba kwa hasada wa juna ba kwa wasu abubuwa wanda ba su kamata ba kun tsaya tsakani da Allah bautar Allah kuke kun tsarkake zuciyarku daidai gwargwado daga miyagun ayyuka kun nemi dogaro da Allah subhanahu wata'ala cikin ayyukan Allah da ayyukan ibada da Allah ya shar'anta muku to in kun yi wannan insha Allah Allah yana tare da ku kuma Allah zai baku nasara ta inda baku tsammani makircin makiya addinin Allah Allah zai rusa shi ba ku za ku rusa shi ba in Allah tashi rusawa zai rusa shi in kaga kun shiga cikin ɗawainiya wajen rusa wani abu Allah ya tsara haka ne don darajar ku ta fito fili Allah ya ɗaukaka ku ya ɗaukaka darajar ku ya fito da falalar ku amma kullum kaidin makirai Allah rusa shi yake yi a lokacin da ya ga dama in ko ba ku rike dokokin Allah da gaske ba yaudara kuke yi wajen faɗin cewa ku muminai ne wajen faɗin cewa ku musulmai ne kawai kuna faɗa ne bisa yaudara in haka ta faru to fa za ku iya samun kanku cikin jarraba don haka kar a yi yaudara kar a yi ƙarya kar a yi zalunci kar a yi annamimanci kar a yi munafirci kar a yi abin da bai kamata ba a tsaya tsakani da Allah bisa bautar Allah da dokokin Allah da kiyaye ka'idojin Allah subhanahu wataala idan an yi wannan to a saurari rahaidin kafirai Allah samu dace نعم
إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين الله سبحانه وتعالى إن تستفتحوا إن هر kun nemi buɗi kuka nemi zaɓin Allah faƙad ja a kumul fath to buɗi ya zo muku a fili a bayyane wannan ana magana ne da kafirai abu jahal lokacin da za a fito yaƙin badar tare da wasu manya-manyan kafirai ya zo ya tsaya a gindin ka'aba da ya tsaya a gindin ka'aba ya ce ya ubangijin ka'aba idan mu ne akan gaskiya ya allah bayyana wannan mutane da za mu je mu tinkara ya allah bayyana mana suwaye suka zo da rusa dangi suka zo da bata rayuwa suka zo da kaza suwaye suke so in an fita wannan yakin ya Allah ubangijin Ka'aba kar ka dawo da mu face ka ba da nasara ga waɗanda suke sune akan gaskiya in ji Abu Jahil Abu Jahil ya faɗi wannan yana so da shi da wasu kafirai suna so wai Allah ya kunyata wanda shine ba akan gaskiya ba kamar yadda suka faɗi ayoyin gaba وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وإن كان هذا هو الحق in dai abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne in dai alqur'ani gaskiya ne to maimakon su ce shiryar da mu mu kama ya suka ce a famtir alaina hijaratan minas sama wannan hatsari kenan da sai su ce in dai gaskiya ne Allah to ba shiryar da mu mu bi abun da ya zo da shi wannan addu'an da ya dace su yi wa kansu kenan sai suka yi wa kansu mummunan addu'a Allah ya kiyaye to anan ma sai da Abu Jahal ya ce to yanzu suna neman buɗe a gurin Allah in dai yanzu fitan da za su yi to Allah ya bayyana mai gaskiya kuma ya ba shi nasara kar Allah ya bar su su dawo in dai ba su bane akan gaskiya wanda ya zo don ya raba mutane ya raba kan mutane ya kawo musu abin da ba gaskiya ba ya ɗora su akan barna ya Allah kar ka ba shi nasara ya ubangijin ka'aba sai da suka yi wannan addu'a din suka fita da makamai da komai shine Allah subhanahu wataala bayan an gama yaƙi sun watse a guje Abu Jahal kam an kashe shi da sauran wayansu to sai Allah subhanahu wataala ya ce ya ku kafirai in tastaftihu in kun nemi budin Allah ne ya nuna muku waye akan gaskiya ya ba da nasara ga mai gaskiya faqad ja'akumul fath gashi budi ya zo muku gashi Allah ya bayyana mai gaskiya ku ne kuka yi addu'a a gindin ɗakin Ka'aba cewa Allah ya bawa mai gaskiya nasara wanda yake kan ƙarya Allah ya kunyata shi waye ya kunyata a yakin Badar gashi nan kun kunyata kafirai sun kunyata to me yasa yanzu ba za ku gane gaskiya ku dawo ku bi ta ba Allah ce wa in tantahu amma duk da haka in kun hannu daga yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ku hannu daga yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku hannu daga yakan alqur'ani ku hannu daga yakan gaskiya ku tsaya ku rike gaskiya fa huwa khairul lakum da wannan ya zama alkhairi gare ku da za ku hannu daga fitowa fito na fito da gaskiya da ya fi muku alkhairi amma Allah subhanahu wata'ala yace wa in ta'udu amma in za ku koma cikin sabawa Allah za ku koma cikin fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku koma cikin walakanta alqur'ani za ku koma cikin neman walakanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da walakanta sahabbai wa in ta'udu in kun koma cikin wayannan miyagun ayyuka na'ud mu kuma za mu koma cikin azabtar da ku da walakanta ku da kunyata ku in ji Allah subhanahu wata'ala Allah ce walan tuhuniya ankum fi'atukum shay'an walau kathurat kuma rundunoninku ba za su wadatar da ku komai ba ba maganar rundunar mutum dubu ko sama da dubu ba ko rundunar mutum nawa za ku yi komin makaman da kuke da shi komin tsarin da kuke da shi komin shirye-shiryenku walan tuguniya an kun fi'atukum shay'an walau kathurat komin yawa ba za su wadatar da ku komai ba wannan rundunonin nawa kuma ku sani wa anna allaha ma'al mu'minina lalle Allah yana tare da mu'minai su ne sahabbai radiyallahu ta'ala anhu duka waɗannan muminai muminai da Allah ke ta ambato ana nufin sahabbai ne anan musamman waɗanda suka fita yakin badar shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma yudrika la'alla Allah qad tala ala ahli badar fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum a wata riwaya i'malu ma shi'tum fa qad anni qad ghafartu lakum me ya sanar da kai ai mutanen da suka je yakin badar Allah ya ce musu duk abin da za su yi na zunubi Allah ya yafe musu duk wanda ya je yakin badar dan aljanna ne shi yasa in ana tarjaman sahabi inda ya je yakin badar zaka ji an ce badariyun ya je yakin badar don me don kasancewa shi din na daban ne badariyun da haka ya je yakin badar saboda haka waɗanda suka halarci yakin badar suna da miza ta daban kai tsaye kawai Allah ke ambaton su muminai muminai muminai kana tsammanin waɗannan da suka je yakin badar akwai wata rana da zaka gano cewa a'a su ba kaza kaza ba salabata ibn abi hatib abuna ko hatib ibn abi balta'a hatib ibn abi balta'a lokacin da yayi laifi ya munafirci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba munafirta bisa ganganci irin na munafirci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna alaman za a je yaki fatahu makka sai ya tura wa danginsa yana jin nauyi danginsa za su shiga wani hali kaza kaza sai ya tura don su san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana shiri Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka samo matar da ya aika ta kunshe wasiƙarsa a cikin kitsonta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka dawo da ita aka ɗauko aka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kai wannan ya ce ya rasulullah wallahi na ji nauyin dangi na ne da suke makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya ce komai umar radiyallahu ta'ala ya ce ya rasulullah wannan ya ya ya ya munafurce ka ba ni dama in sauke kayinsa ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ai ya halarci badar ya riga ya halarci badar wa ma yudrik la'alla Allah qad tala ala ahli badar fa qala i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum har duk wanda ya je yakin badar shikenan kawai ya sha in dai mutum ya je yakin badar shikenan ya sha ka duba irin yadda Allah ya rinka tantance su ashe so yake tantance yan aljanna daga nan zaka gane shiga aljanna ba wasa bane silatullahi ghaliya ya sil'atul rahmani lasti rakisatan ya ke hajar Allah ita ce aljanna ba ki da arha gidan aljanna a sai an shirya ka yi mutsu mutsu ka yi ƙarya ka yi munafurci ka ci haramun ka yi kaza ka ce aljanna haba aljanna ta zama abin wasa sahabban nan da suka tsaya suka jajirce suka jure a ce aljanna za su je kai ma yanzu ka yi abin da ka gana ma ka ce aljanna za ka je wani ya ɗebi zinace zinace duk jikinsa ƙazanta ya ce aljanna a ƙarya ne ƙaryace-ƙaryace aljanna zalunci aljanna ɗiban kuɗin talakawa kuma ka ce aljanna wasu zo suna ziga mutane suna kawo musu abin da suna kawo musu wasu mawudu'an hadisai kawai idan ka kaɗe bi dukiyar talakawa to shi kenan sai ka je kawai ka yi sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kai umra ka dawo Allah ya fi maka wannan ƙarya ne hadisai ne wanda malamai suka tabbatar da cewa ƙarya ne mawdu'ai ne ba ma da ifai ba mawdu'ai kiran ƙarya aka yi aka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal kadhibul mukhtalatu al masnu'u ala nabi zalika al mawdu'u yau duk ƙaryan da aka kirkiro ta aka jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine mawdu'i wato kirowa aka yi aka faɗa saboda haka ba gaskiya bane mutum ya ɗebi baka san al-muflis ba almuflis shine wanda zai zo ranar tashin alkiyama ga sallah ga zakka ga hajji ga komai amma faqad shatama hada ya zagi wancan wa akala mala hada ya ci dukiyar wancan ya ɗebi na wancan talaka wancan masu zo ce mu ma ya ɗebi namu wancan ma zo ya ce shi ma hada nasa fa yukazu min hasanatihi sai a rinka daukan kyawawan ayyukan nasa hajjin nasa har ladan ya kare sallolin ladan ya kare azumi lada ya kare zakka lada ya kare faiza faniyat hasanatuhu ladansa sun kare sannan zunubai ba su abunan masu bukatan haƙoƙinsu ba su kare ba sai ringa ɗauko zunubinsu ana ɗora masa shi kenan sai ya kare da shiga wutar jahannama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-muflis to shi yasa ba a taɓa dukiyan talakawa ba a taɓa dukiyan wayansu ba a zalunci ba a wasu abubuwa wanda ba su kamata ba ka duba har a duniya ba a duniya ba a Najeriya kadai akan ce efcc ta kira wani mutum ya dawo da kaza ya dawo da kaza ya dawo da kaza ka duba ba a duniya yake ta dawowa da kaza yake ta dawo ashe maganar Allah ba ƙarya bace ai maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ƙarya bace a duniya kawai mutum ba a ce komai ba ya dawo da kaza ya dawo da kaza su wane ma sun dawo da kaza saboda me kar a tambaya wani fa da sun dauka sun dauka cewa mallakin su ne yanzu suna ta dawowa da shi akan mutum dan uwansu wa da jiya su suke da matsayin da bashi da shi yanzu ne ya samu matsayi kafin ya ce komai suke ta dawowa da kaza ka duba abun mamaki to yaushe kake tsammani ran da mala'ika mala'ika sai ya ce ka dawo da shi ne kuma me za ka dawo da shi ranar tashin alkiyama yau malayan fa umalun wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim bi qalbin salim fa Allah ya ce yau malayan fa umalun wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim a duniya ne ake ado da dukiya a duniya ne ake ado da yaya a duniya ne ake ado da matsayi a duniya ne ake cewa wane wane kenan ina a lahira kowa zai tashi tsirara ba riga ba wando ba takalmi wani an ta nuna mana wani yana wucewa aka ce wancan ka gan can takalmin kafan sannan dubu ɗari uku ne naira dubu ɗari uku to inda halal ne sai mu ce watakila ko yaran bazaranci hakan nan in dai da halal ne fa lillahi alhamdu da sauki iya abin da zaka yi ce masa sai ka ce yaran bazaranci saboda akwai talakawa in dai da halal ne wannan kuɗin amma inda matsala take a ce da haramun a zamanin yanzu talakawa yanzu wani talaka in ya gane takalmin dubu ɗari uku kasa a koda ya yafe ranar tashi alkiyama da ganin zai yafe to saboda haka irin wannan mutum duk abin da zai yi na ado ya yi amfani da dukiyar halal za ka iya duk abin da kake so da dukiyar halal amma dukiyar haramun a ce wai kafin a ce komai ana dawo da shi to da aka tsaya a gaban Allah ya kake tsammani mala'iku ne fa kewaye da mutane ranar da ake ganin halittu kala daban-daban wasu halittan da za ka gansu a duniya ido ba bai isa ga mala'ika a simarsa ta mala'ika ba banda manzannin Allah da ake kawo musu wahayi babu wani ido da zai iya ganin mala'ika ya sake zama ya rayu babu shi yasa ido baya ganin mala'ika sai ran da ya zo mutuwa amma ranar tashi alƙiyama ga sunan birjik suna saukowa sama tana tsagewa mu ga sama tana tsagewa yanzu mai kake tsammani ko ba a ce mu mutu ba tsoro ne zai kashe mu a ce sama ta tsage wani abu yana zubowa daga sama ai kowa mutuwa zai yana to ranar tashin alkiyama sama fahiya yawma izin wahiya ƙasa tana tsagewa duwatsu suna rushewa wa tara aljibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab sun allahi alladhi atqana kulli shay innahu khabirun bima ta'malu bima taf'alun to kaga ashe ranar tashin alkiyama ba wasa to shi yasa kawai mutum ya iya abun da zai abun nan Allah subhanahu wataala ya ce wa in ta'udu na'ud in kun koma sai mu koma in kun koma cikin barna cikin yakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kafirai na'ud mu ma sai mu koma cikin walakanta ku da kaskantar da ku da tabbatar da cewa ku ba kowa bane walan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kathurat duk rundunar da kuke ji da ita duk rundunonin ku ba za su amfanar da ku komai ba komin yawan runduna ne wa anna allaha ma'al mu'minina kuma lalle Allah yana tare da mu'minai yana tare da mu'minai bi ilmihi subhanahu wa ta'ala na'am
ya ayyuhal ladina amanu atii'u allaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladina qalu sami'na wa hum la yasma'un Allah ya sake kiran sahabbai al'ibratu bi umumin la bi khususi sabab wannan kira din zuwa ga sahabbai ne amma duk wani mumini ila yawmil qiyamati shi ma ana bukatan yayi wannan aiki da Allah ke faɗa Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ati'u Allah wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzonsa sallallahu alaihi wasallam ka duba abin da Allah ke faɗa ma'ana wannan nasara da kuka ci wannan tsayuwa da kuka kuka jajirce kuka bi Allah kuka bi manzo sallallahu alaihi wasallam har Allah ya sauko da mala'iku dubu don nuna falalarku da nuna jajircewanku da nuna tsayawarku da nuna girmanku ku sani cewa cikin bin Allah ne da bin manzo sallallahu alaihi wasallam kuka samu wannan daraja kashe wa'yansu ku ku rayu wa'yansu kuma a kashe su da izinin Allah ku sani cewa don kun bi Allah ne kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗebi ƙasa ya watsa amma duk ta mamaye idanuwan mutane da yawa alhali tafin ƙasa ɗaya ne wasu riwayan malamai suka ce ƙwayan ƙasa uku ne ya ɗauka amma suka mamaye ba komai ya kawo wannan ba wallahi sai don kun tsaya bisa dokar Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma har yanzu kar ku gajiya Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda suka imani atiullaha ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wannan yana nuna mana har kullum duk nasarar da za ku ci da duk tsayawan da kuka yi da duk iman da kuke da shi ku ƙara imani ati'ullaha ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tawallaw anhu wa antum tasma'un kar ku yadda ku juya baya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa antum tasma'una alhali kuna jin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku juya baya kaman ku yi kaman ba ku ji ba kar ku yi haka anan kuma abin da ake nufi mu na yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan amma kar a yadda a kira ka da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ga abin da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam zo kai aiki da shi ka juya baya kaman baka ji ba kar ka yi wannan ko a ce ga abin da ayan alkur'ani ta faɗa ga abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar ya ce a yi kuma ka kau da kai kamar baka ji ba a ati'ullaha wa rasulahu wala tawallaw anhu wa antum tasma'un kar ku yadda kuna jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaza yana cewa kaza ku kau da kai ku yi kamar baku ji ba kar ku yi haka shi yasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka tsaya suka ji irin wannan sai suka jajirce in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kaza ina ba sa neman canji ba sa fasawa ba sa fasawa baka gaba goggon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar uwar Hamza yar mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da take tafiya tana sauri sai ta ga gawan dan uwanta Hamza sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kirata a ce mata ta dakata Annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin tafiya a gigice ba ta ganin gabanta annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da sahabbai suka ce mata manzon Allah ya ce ki tsaya ta daga kafanta ba za ta aje a gaba da aka ce manzon Allah ya ce ki tsaya sai ta dawo da kafan baya ta aje tare da cewa tana cikin ɗimuwa an kashe mata kaninta wanda suke tare saboda mai suna tsananin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi za a sa bin sabit da yana yaba su ya ta inna zawaiba min fihrin wa ikhwatihim qad bayyanu sunan lin nasi tattabu yarda biha kullu man kanat sariratu taqwa al-ilahi wa bil amri alladhi shara'u qaumun idha harabu darru aduwahum aw hawalu an-naf'a fi ashya'ihim naf'u sajiyatun fil sajiyatun tilka fihim ghayra muhdathatin innal khala'iqa fa'lam sharruha al-bid'u yake cewa in kala siru in kala siru ajiddu sayra in kala siru ajiddu sayra juhdahum aw qala aw qala uju alaina sa'atan rab'u akrim bi qaumin rasulullah akrim bi qaumin rasulullah qa'iduhum idza idza menene idza tahawwalat al ashiya'u wash shiya'u ko menene ke faɗa yana cewa mutane ne waɗanda suke in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu siru ku tafi a jiddu saira jihudahu za ka ga suna sauri suna gaggawa saboda annabi sallallahu alaihi ya ce a tafi au qala uju alaina sa'atan rabu in yace ku tsaya da za a ɗan tsawon lokaci yace ku tsaya rabu za su tsaya a gurin ba wanda zai taka kafarsa gaba in ta kama a zauna ne ma sai a zauna kawai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ayi shi suke yi in yace ku risa sai ce mun dada risawa wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka sahabbai suke haka ba sa tunanin wani abu sun ba da rayuwarsu da jininsu da komai don kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan bin Sabit yana cewa fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi Muhammadin minkum wiqa'u ku sani cewa babana da mahaifiyata da dukiyata da mutuncina wajen kariya ga jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban ku ku kafirai wala zan iya bada wa'annan abubuwan don kare jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune sahabbai sun tsaya tsayin daka shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa radiyallahu anhu wa radu'an laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara haƙiƙa Allah ya yarda ga mu'minai lokacin da suke maka mubaya'a tahta ash-shajara karkashin bishiya suna mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulun nara ahadun baya'a tahta ash-shajara babu wani ɗaya da ya mubaya'a ga manzon Allah ɗaya a cikin su wanda zai shiga wutar ranar tashin alkiyama su dubu da ɗari hudu ne a wannan ranar da suka yi mubaya'a su dubu da ɗari hudu dukan su yan aljanna ne ka je ka duba ingantaccen hadisi riwayan imam muslim rahimahullahu ta'ala la yadkhulun nara ahadun baya'a ta ta shajar to ma ƙarshen magana Allah ya ce maka radiyallahu anhu Allah ya yarda da su kuma ga Allah yana ambaton su muminai Allah ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ati'u Allah ku bi Allah wa rasulahu ku bi manzon sallallahu alaihi wa sallam ku bi manzon Allah wala tawallaw anhu wa antum tasma'un kar ku juya baya alhali kuna jin kiran manzon Allah ku juya baya ku kuma ba ku ji ba a'a Allah ce wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un kar ku kasance kamar waɗanda suka ce mun ji alhali ba su ji ba sashin malamai suka ce wannan ana nufin kafirai wannan shine ikhtiyaru ibnu jarir at-tabari rahimahullahu ta'ala kamar yadda al-hafiz ibnu kathir ya faɗa cewa kafirai ne amma sashin malamai masu tafsiri su kuma suka ce kamar da alhafiz ibn kasir ya ce suka ce ana nufin munafukai su ne suke cewa sami'ina amma alhali ba su ji ba sai su ce sun ji amma ba su ji ba ji na gaskiya ma'ana ji na gaskiya sun ji abin da aka faɗa amma ji na gaskiya a yi aiki da shi ba sa yi don haka ya ku mumine kar ku yi wannan wanda duk ya zamanto zai ji gaskiya ya ƙi yin aiki da ita kai wannan ya yi asara allah ka kiyaye mu na'am
شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
Allah subhanahu wa ta'ala ce inna sharwar dawabi inda Allah lalle mafi sharrin masu juyawa a doron ƙasa a gurin Allah adabba kullum ma ya dubbu ala wajihil abu in mutum da yana motsi a bayan ƙasa to shine dabba nan shi yasa Allah ke cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha kuma min dabbatin har mutane sun shiga ba ana nufin dabbobi tumaki awaki jakuna da sauransu ba a dabbatin kullum ma ya dubu min makanin ila makanin sunansa dabba an ce mutum dabba ne li'annahu ya dubbu ala wajhi al-ard yana motsi daga nan zuwa nan don haka Allah subhanahu wataala ce inna sharra dawabi inda Allahi in kana neman mafi sharrin halitta a doron ƙasa a gurin Allah su ne asummu wanda yake mai rashin jin gaskiya ji na aiki asummu saboda Allah a baya yi magana da cewa wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un to sai ce saboda haka domin ku sani inna sharrar dawabi inda Allah mafi sharrin halitta a doron ƙasa a gurin Allah su ne waɗanda asunmu wanda ya toshe kunnensa daga jin gaskiya ba toshe kunne mutum ya yi a baya ji ba a kawai ko an ji ba ta zo mu ji ta ne kawai a shiga ta nan ta fita ta nan wannan bai dace ba mafi sharrin halitta a bayan ƙasa kenan ya toshe kunnensa daga jin gaskiya ji na aiki daga in za ka ji gaskiya ka saurare ta ji na fahimta don ka yi aiki da shi kar ka zo ka zauna a gurin karatu kana jira ka je ran da za a faɗi kuskure ka je ka yayata ko ka je gurin wancan karatun daban ka je gurin wancan ka ji abunan daban kana so ka ji me wancan ya faɗa me a duk wannan kare zama naka sai ka zama kawai dan baran dan munafukai kai ma ka zama munafiki cikin munafukai amma zo ka zauna don ka ji gaskiya in ka ji kuskure kuma ka yi gyara duk lokacin da ka ji kuskure cikin fassara ko cikin hadisi ko cikin aya ko cikin mai wani abu da yake sai ka turo ko ka turo a takarda ko ka same mu ko wani abun nan ko ta waya ko mai kawai inda inda kuskure ne a buɗe ne kawai ba wanda ya fi karfin ya kuskure balle alqur'ani balle alqur'ani wajen fassara alqur'ani mutum zai iya yin kuskure matuƙa balle ɗalibin ilimi mu ɗalibai ne saboda ka zamu iya yin kuskure cikin ko yaushe to da ka ji gyara sai ka gyara wani ba wani matsala cikin wannan in ka ji gyara baka gyara ba ma nauyin yana kanka a gaban Allah to saboda haka amma ji na toshe kunne wannan Allah subhanahu wataala yayi tir da shi mafi sharrin halitta a doron kasa kenan duk inda zaka je ka zama ɗalibin ilimi nagari mai son jin gaskiya don yayi aiki da ita kuma kar ka zo kana nazari ko kana sauraron wasu abubuwa don ka yi mujadala da wa'yansu mutane wanda duk ya nemi ilimi a ma'anan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liyumari don yayi jayayya da malamai yake ta neman ilimi ko mutum ya je ya dauko wancan nazarin ya dauko in ya dau littafi bai san farkon ba bai san karshen ba ya ji an ce a cikin littafi kaza ya je ya makale da wani guri ya dan makale da wannan don ya je ya jayayya da waɗanda suke magana ko malamai ko wani abun nan wanda duk yayi neman ilimi don wannan sakamakon sautar jahannama ne haka kuma wanda duk ya nemi ilimi don ya yi alfahari wa waɗanda ba su da ilimi shi ma sakamakon sautar jahannama ne don ka nemi ilimi don gaskiya in za ka je gurin karatu je ka da nufin gaskiya je ka da nufin sauraron gaskiya kuma sannan ka yi aiki da ita wanda kuma duk ya san ilimi bai aiki da shi ba zai kasance gare shi linzami zuwa wutar jahannama Allah ya kiyaye mu don ka kullum aikin aiki ne sai ka tace kanka ka zama mutumin kirki tsakaninka da Allah bai ɓaci ba shikenan ka zama mutumin kirki Allah ya samu dace don haka mafi sharrin halitta a doron kasa shine asum mai toshe kunnensa daga sauraron gaskiya ma'ana in yaji baya aiki da ita albukmu wanda baya faɗi magana faɗi na gaskiya in zai magana kullun ya fi so ya ji kuskure sai ka zo ka yi awa guda kana magana ba shi da sauran sharhi sai ran da ya ji kayi kuskure za ka iya tun farkon ramadan kullun ana kokari ana samun dacewa daga allah ana faɗin gaskiya wata rana kawai sai aka yi kuskure to rana yake da matsala inda duk ya tashi sai ya faɗa a to ba an ce kaza ba inda duk ya faɗi a ai khata mutum ba wanda ya fi kuskure in ka gyara wa mutum kuskurensa ba shi da hujja amma ya ƙi ɗauka to nan kuma ya zama ganganci wannan ya zama ganganci amma duk wanda ya zamanto shi kullum bakinsa mafi sharrin halitta kenan a doron ƙasa in ji Allah subhanahu wataala albukum shine wanda albuk shine wanda baya magana da faɗin gaskiya kullum abin da zai faɗa ya fi so ya faɗi abun nan shi yasa malamai suke cewa waman yaku zafa min murrin maridin yajid murran bihi ma'an zulala wanda duk ya kasance bakinsa mai tsananin ciwon jin tsami ne to ko ruwa mai zaƙi ka kawo masa mai sanyi ya sa a bakinsa sai wannan ruwan ya zama mai tsami sai wannan ruwan ya zama mai ɗaci saboda me shi kullum baya faɗan alkhairi jira yake a yi kuskure ya faɗa jira yake ya gaba daidai ba a faɗa wannan ba haka bane shi yasa wani zaka samu har sahabbai ba sa tsira a gurin sa in zai faɗi magana duk alkhairin sahabbai dinnan suka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gwagwarmaya da suka yi kuma an san iya yawan su an san adadin su babu wani sahabi sananne a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za a samu yayi ridda babu shi ka duba duk tarihin duniya da duk littafin da aka wallafa ka kawo tarihin ga wani sahabi sananne wanda yayi ridda babu shi duk sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta na ƙarshen rasuwa a cikin su an sani Abu Tufayl shi da kansa yake faɗi yace ina gaya muku na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wata hula ja kai yau halar masa hula ja yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wata hula ja yace ban taba ganin tufa da ya masa kyau da wannan hulan da ya sa irin yadda kai ban taba ganin kyakkyawan halitta irin yadda na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ina gaya muku wannan a lokacin da na san babu wani saura yanzu a doron kasa wanda ya ga manzon Allah in ba ni ba ma'ana babu sauran sahabi shine na ƙarshe a cikin sahabbai radiyallahu ta'ala anhu to duk an san sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wannan bai wuya to wani shi har sahabban ba wasu tsira ba balle wani mutum da yake da rayuwa a zamani da shi shi yasa kullun karka zama bakinka kullun sharri yake faɗa a bakinka ya faɗi alkhairi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut sai dai in gurin da kariya ne ga addinin Allah an caccaki addinin Allah ko an caccaki aqida ko an caccaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an caccaki alqur'ani nan kan ba shiru ina dole ka fito ka faɗi gaskiya abinda kake faɗan shine alkhairi a wannan gurin Allah samu dace Allah ta summul bukmul ladina la yaqilun wadanda ba su da hankali in ba rashin hankali ba yaushe mutum zai toshe kunnensa daga sauraron gaskiya ya yin aiki da gaskiya in ba rashin hankali ba yaushe mutum zai zama ba shi da magana sai faɗin abun da ba alkhairi ba Allah samu dace wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah samu dace ah an karanta wannan ne walau alimallahu fihim khairan Allah ya ce walau alimallahu fihim khairan da Allah ya san alkhairi game da waɗannan mutane din masu abunan kafirci ko kuma waɗannan mutane waɗanda suke mutanen da ba na kirki waɗanda suke zaben toshe kunne daga sauraron gaskiya Allah ce da ya san alkhairi cikin su ba wai Allah bai da ilimi bane fa a'a tun fil azal Allah ya san su ba mutanen kirki bane to da Allah ya san su mutanen kirki ne la asma'ahum da Allah ya jiyar da su ji na fahimta walau asma'ahum amma waɗannan mutanen ko da Allah zai je da su in dai waɗannan mutanen ne kafirai waɗanda suka suna yaƙan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko munafikai wanda suke makirci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau asma'ahum su kan ko da Allah ya je da su ji na fahimta wallahi ba za su fahimta ba la tawallaw wa hum muridun da sun juya baya sun kauda kai suna masu bijirewa gaskiya din suna masu bijirewa abinda Allah ya je da su na gaskiya Allah samu dace Allah kiyaye mu daga zama waɗanda ba sa fahimtar gaskiya Allah samu zama masu aiki da gaskiya Allah taimake mu نعم
sannan kuma ya fama da ciwon hannu sakamakon ba ta da tsara da yana da suke masa da shi da wasu mako da yau da ana kan da wasu da kansu shi kuma ya fama da ciwon hannu sai kan da wani basu da sannan wani ba ku da lokacin yana yau da wani biyu ta koyi tun shekara da ta wuce ko shekaru a kan biya da ta don kuma ba ta yake masu biya da sa ko yake ruwa masu biya da ba su fara da kamar da kuma ba da ya zo ya ce in wanda an yara ya zo a faɗaɗa ya kalli nan ba wanda ya sa an dace ya kamshi ke suna magana da shi wanda ba wani sai da rubutun sai yi kina da rubutun da saboda haka in yana da sai zo ba na kan kwashe sannan wanda ya ce sai ya sha da wani ya sa da wani ya kisa da kuma wanda ya ce ba ya shi ya masa yawa sai ya sha da kuma da wanda ya ce ya masa ba shi da wani sai ya sha da wani ya shi da wani da wanda ya ce a ta ta ba shi ko kamar gini da mai neman aure da wanda ya ce iya da yasa ya yi domin a sanya ta ta ba shi miji na farin shi kuma na ba shi da su wasu da mara lafiya da kuma za mu yi sanya ta ta ba shi lafiya da wanda ya ce a sanya ta ta ina ya sa canza masa kwastin da aka ba shi ba shi ya ɗaya ba kuma na sa ba ka cikin rarrabe ya sa da wanda ya ce yana da mafi asa za ta sa ya samu wanda ya ce na mawar kuncin rayuwa masu yaya suna mawar kuncin rayuwa sannan kuma mahaifin suna mawar kuncin suna wata ana yayi da su wanda ya ce na sai ta da ana sa kuma ta dawo da su aiki da aka dafa da su kuma ta ba su akwai musu wanda ya ce na wasu yana karatu na digiri da ya karatu sai ya ce addu'a ina da ba shi nasara sannan kuma shi wanda da mamansa da mamansa da yawan su da mamansa da gida wanda yake na sanya shi a don ana asibi da kuka da kamar da girma da kudin sana'a da wanda yake da kari ba a sanya shi a don ana sa gida da wanda yake wato yana bukatar cin jarabawa da wanda yake ka jo da wani a kwanakin su a wajen wani aiki suna da ke yawa kuma a mahanyar zuwa a kuma da su ba a sanya shi a don ana sa gida da su wanda ya tsari ne ya kuliya da wata hada da rauni ta hanyar da shugaba da kasa da kuma ko ba ka rikuwa san ka ga wani ba shi haka da wanda ya ce masa kawai yanki da masa da wasa sa daji a cika masa wani kawai da wanda yake da wani da kuma masu kafarai da wanda ya ce wato yana neman kuma shi duk wata da daji ina da wani wani sanar da muhalli da arziki da zubarka da kuma dama a tura ba da cewa ana kara wani zaman da ana sanda wani ɗari ina kusa sannan da bai zama da shi a wannan jami'a da kuma masu cin jarabawa da wanda ke wani su ba ta ci kuma suna kuma wani su lafiya sun yi ta zuwa da ya yi maka wata da zuwa ne ko ka ku goma wata ne saboda jiya sannan yar kuma su kuma tana sada shi kuma yana da condition kuma sa su sun yi sa da wani wani su sannan da ya sa sun yi da wani wani su kuma rayuwa da kuma da sa da wani rigima da wani shi ma shi wanda da nauyin haka da wanda yake neman aiki na karantarwa a sun sa da wani sa da shi akwai wasu da suka yi wani kungiya BYO suna da kuma da yawa sanya shugaban kasa shi a zuwa da ke shi kuma na shi lafiya sannan akwai wani ba a da yin hoto ya ce shi shawar da ke yaro a harkarta a kasi da ke shagarin lokacin da ake ba su su wajen karanci wani da gaske saboda haka yana yana yana ba da shawar da ke lokacin da goyi sannan shawar da ke yaro sannan ya ba da shawar da ya gama karatu wasu bayan ana suka bawa ana jami'ai su kawo su aji da gaskiya yaran ana ganin da suke so kiyaye tsakiyar da wata ko su kuma ta Allah sun gaji sannan wannan ta ce a ruwa da ya biya rayuwa da rayuwa da addu'a da zuriya su da kuma rayuwa da sauransu su kan ana wani kuma bukatar addu'a a kan rayuwa ta Allah ya sa ta wani tana bukatar addu'a Allah ya da rubuta da son wani bawansa da suka taɓa soyayya shi kan tosu da tana son Allah ya sa shi ba ya so kuma ta yi addu'a Allah ya cire musar shi a cikin zuciyarta amma ina a guda da addu'a da ya sa sun sa a cikin zuciyarta da guda kuma ta yi da amma abu ya kuma yake addu'a ko ta yi sahara amma soyayya da sai da ba su soyayya zai yi mata ta wasa sannan akwai wata nata a kan yan jami'a wanda su suka shirya wanda wanda ba mu da gaba ta mara ko ba kan kasar ba da da biyu a kan kasar ba da nasi an kawo da gwamnati wanda suke kamata yana waje sannan akwai wasu su suke tsayar da Najeriya da wasu da wasu da Faransa suna da yadda wato ɗalibai na na halin da ku to kuka da turanci da wani karanta the above society is glad to invite all Canada students to a meeting that is organized concerning the application of sample to the FEMA for the graduation students. The meeting is scheduled as follows. Date Wednesday 29 June 2016, time 1 to 2 p.m. Venue Club. Iwa. Crucial, crucial issues are going to be discussed. Uh, for that, none can afford to miss the meeting. May Allah subhanahu wa ta'ala make it possible for you to have thanks. Wannan tashi da arziki. Ana kawo su su rufe a kuri da ya yawa da haka duka ta da gida da hawa mun haka ana ta'ala ta sama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta dukkan bayan Allah da suka turo suke ta bukatan bayan Allah musulmai su taya su da addu'o'i musamman waɗanda aka ta turo masu halin rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya duk wanda yake fama da rashin lafiya kowace irin rashin lafiya ne kuma kowane nau'in ciwo ke damunsa Allah ya bashi lafiya wanda suka turo iyayensu ne ba lafiya wanda ya ce mahaifiyarsa ba lafiya Allah subhanahu wataala ya azurta ta da lafiya mai abin ya sanya albarka a rayuwa dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatunsa wasu sun turo abin suna bukatan mazaje na kwarai mata ne kenan Allah subhanahu wataala ya azurta su da mazaje na kwarai wasu kuma maza ne Allah ya azurta su da mata na kwarai da waɗanda da wadda suke neman aiki Allah subhanahu wataala ya azurta su da aiki mai albarka wanda suke neman a gina gida da jari da sauransu da aure Allah subhanahu wataala ya azurta su da duk waɗannan abubuwa masu albarka dukkan wanda yake da bukata cikin mu gaba ɗaya babu wanda ba shi da bukata musamman muna da bukatu duniya da lahira bukatunmu na lahira muna fatan Allah ya shigar da mu aljanna firdaus da mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu waɗanda bukatunmu na duniya kuma kowa da irin bukatar da yake da ita kowa da abin da yake bukata a gurin Allah subhanahu wataala ya Allah muna tawassuli da sunayenka muna tawassuli da sunayenka alhusna muna tawassuli da waɗannan ayoyi na alqur'ani da muka karanta ya Allah Allah ka sa karɓaɓɓu ne a gurinka da duk wasu ayoyi da aka karanta a ko ina ya Allah wanda ka yadda da wannan karatu ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da su ka biya mana bukatunmu na alkhairi duniya da lahira Allah ka gafarta mana kurakuranmu Allah ka sa muna daga cikin wanda ka yanta su daga wuta zuwa aljanna a waɗannan kwanaki na wannan wata mai albarka Allah ka karɓa mana azuminmu ka sa a mizanin hasanat Allah ka sa muna daga cikin waɗanda suka dace da alkhairi da yaddarka a wannan wata mai albarka Allah ka sa duk addu'o'in da muke yi a nan wa kawukanmu da 'yan uwanmu da sauran jama'a Allah ka sa addu'o'in karɓaɓu ne ya Allah ka taimake mu da taimakonka ya Allah Allah duk abin da zai zama mana matsala Allah ka mana maganinsa abin da zai zama mana tashin hankali Allah ka yi mana maganinsa abin da zai zama mana alkhairi a rayuwarmu Allah ka tabbatar mana da shi Allah ka saukar mana da albarka da alkhairi a rayuwarmu ka saukar mana da albarka da alkhairi a gidajenmu ka saukar da albarka da alkhairi a wannan gari namu na Gombe da sauran garuruwan musulmai baki daya shugabanninmu a Gombe Allah ka taimake su su aiwatar da abubuwan da zai zama alkhairi a rayuwarmu duniya da lahira duk abin da za su iya zama alkhairi a rayuwarmu da addini mu Allah ka ba su ikon yi abin da ba su gane ba Allah ka ganar da su abin da za su yi na walwala ga da tattalin arziki na wannan jiha Allah ka taimake su a kansa wanda zai amfane mu ya amfani addinin mu da al'umma baki daya shugaban kasa da yake fama da ko ya dawo daga jinya Allah subhanahu wataala ya kara masa lafiya Allah ya sa yi abubuwan da zai ya kara masa karfin gwiwa wajen ayyukan alkhairi duk abin da zai zama ba daidai ba Allah ya sa ya gane kar ya aikata Allah ya sa mataimakansa su zama masu taimakonsa wajen aiki a alkhairi duk wanda ba mataimaki ne gare shi ba mai shirin bata al'amari ne Allah ya sa a gane shi Allah ya kawar da shi wanda yake nufin a gyara ya taimaka wajen a amfanar da talakawa da tattalin arzikin ƙasa Allah ka taimake shi Allah ka taimake su baki ɗaya ka sa su yi abun da zai amfane mu duniyar mu da lahiran mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar iyayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka yafe mana ka yafe musu ka hada mu da su cikin jannatul firdaus kakanninmu Allah ka yafe mana ka yafe musu ka karbi ayyukanmu ka karbi addu'anmu gare su ya rabbal alamin ya arhamar ra'imin Allah ka sa mu zama ƴaƴa na kwarai gare su iyalanmu da zuriyanmu Allah ka sa su zama qurrata aini lana duniya da lahira Allah ka sa ka kare mu ka kare su daga fitintunun ƙarshen zamani kai mana kariya da duk wani sharri ya rabbal alamin waɗanda suka samu jarrabawa cikin 'ya'yansu ko tarbiyyansu Allah ka shirya da 'ya'ya din dukan mu gaba da Allah ka shirya da mu ka shirya da zuriyar mu kai albarka wa 'ya'yan mu kai albarka wa zuriyar mu innaka sami'un qaribun mujibud da'awat Allah ka azurta 'ya'yan mu haddace alqur'ani da aiki da shi da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka azurta mu da mu da su da arziki na halal ta inda ba ma tsammani duk wanda yake cikin kunci a rayuwar mu a wannan guri ya Allah ka fidda shi cikin wannan kunci hakanan duk wanda yake cikin kunci ya Allah ko a wannan gari ko a wannan kasa ko wani musulmi a ko ina yake Allah ka fidda shi cikin kuncin da yake ciki ya rabbal alamin ya arhamar rahimin اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا حي يا قيوم واجعله حجة لنا لا حجة علينا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم اللهم قنا شر أعدائنا بما شئت يا من لا يؤجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا في جامعتنا هذه يا رب العالمين وبارك لنا في طلابنا وفيما يدرسون فيها إنك على كل شيء قدير وبارك لنا في رؤسائنا ومدرائنا في هذه الجامعة المباركة إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا لما تحب وترضى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك